الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na goma ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da goma ga watan ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya ƙara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamu birrul walidain littafi ne na sheikh muhammad salih al-munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na hamsin da biyar a darasin da ya gabata mun tattauna matsalar wato ‘ya'ya da suke hana iyayensu aure bayan rasuwar ko dai bayan uba ya rasu ‘ya'ya su ce mahaifiyarsu ba za ta sake yin wani aure ba ko kuma su hana uba aure bayan rasuwar mahaifiyarsu ma'ana bayan rasuwar matarsa mun ji cewa dukkan wannan ba hurumin ‘ya'ya ba ne, ba su da ikon mahaifinsu yana so ya yi aure su ce ba zai yi ba, kamar yadda ba huruminsu ba ne mahaifiyarsu za ta yi aure bayan rasuwar mijinta su ce a'a ba za ta yi aure ba, wannan duk mun ji cewa yana daga cikin saba wa iyaye hana su abin da ransu yake so wanda bai ci karo da addini ba. da aka kawai ku taya su nema kuma ku taya su fatan alheri bal ma ku ci gaba da taimakawa mijin in ba mai karfi ba ne wajen rike muku mahaifiyarku yadda ya kamata mun tattauna game da iyaye kuma ba su da hurumin wato ko dai su hana a raba gadon 'ya'yansu bayan ainihin wato rasuwar iyayen 'ya'yan ko kuma su ce a cikin gadon suna ganin ɗan ya haƙura da kaza ba za a bashi kaza ba wannan sai dai idan tanazuli ne ma'ana shi ɗan ne bisa raɗin kansa ya gamsu ya haƙura ya janye daga gadan ko kuma ya yarda a bashi kaza kaza ba sai an raba da shi ba amma in ba wannan aka samu ba lallai a bashi gadansa cikakke yadda Allah ta'ala ya ce a bashi kuma dan ya bi haƙƙinsa na gado ya ce a bashi wannan ba zai zama sabawa ba ga iyayen sai dai kawai ya bi a hankali yadda za a warware matsalar ba tare da ran iyayen ya so su ko ya ɓaci ba mun ji kuma hukuncin wato iyayen da suke yi wa 'ya'yansu muguwar addu'a ba gaira ba dalili da zarar ransu ya ɓaci ko suka shiga cikin yanayi shikenan duk wanda ya kusance su su la'ance shi ko su tsine masa ko wani abu mai kama da haka sannan shin wannan addu'ar za ta zama karɓaɓɓiya idan uba ya yi wa ɗansa baki ko ya yi wata mummunar addu'a ga ɗansa ko kuma uwa ta yi wa ɗanta ko ‘ya'yanta baki ko ta yi musu muguwar addu'a wannan addu'ar karɓaɓɓiya ce a wajen Allah to mun ji hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam dai ya hana haka annabi ya ce la tad'u ala anfusikum ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها أطاء فيستجيب لكم كركوا وكنكم مغور الدعاء karku yi wa ‘ya'yanku muguwar addu'a, karku yi wa dukiyoyinku muguwar addu'a, kada a yi sa'a da lokacin karɓar addu'a ku yi kuma Allah ya karɓa muku, kuma ku zo ku shiga cikin mawuyacin hali. mun ji cewa addu'o'i guda uku ana amsa su ko shakka babu daga ciki akwai addu'ar uba akan ɗansa da kuma addu'ar matafi da addu'ar wanda aka zalinta da sauran lafuzza da muka karanta na shi wannan hadithi to idan ya zamana bisa haƙƙi ko bisa zalunci ko sabawar da ɗaye wa iyayensa suka yi masa muguwar addu'a wannan za ta zama karɓaɓɓiya amma idan ya zama babu haƙƙin ɗan bisa zalunci su kuma suka yi masa muguwar addu'a Allah baya karɓa wannan addu'ar kamar yadda za mu ji insha Allah qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa saha an hazmi bin mihran wa huwa thiqa wannan magana ta inganta daga hazm ibn mihran kuma shi hazm bin mihran thiqa ne qala yake cewa sami'tu rajulan sa'ala al-hasana hazm bin mihran yace naji wani mutum ya tambayi malam hasanul basri fa qala yace ya aba sa'id ita ce alkunyar wato hasanul basri yace ya kai abu sa'id ma taqulu fi du'a'il walidi liwaladi me zaka ce game da addu'a da iyaye ko uba zai yi wa ɗansa me zaka ce game da addu'a mai kyau, addu'a ta alkhairi, addu'ar sa albarka da uba zai yi wa ɗansa, ƙwal, Malam Hassanul Basar ya ce, Najatun wannan ɗaya hai, kuɓuta kenan, tsira kenan, addu'ar da iyaye za su dinga yi wa ɗansu ta alheri, ta fatan albarka da ɗaukaka, wannan duk ɗan da ya yi sa'a, ya yi nasarar iyayen da suke masa irin wannan addu'a mai kyau, Najatun. Hassan al-Basri yace wannan kubuta kenan tsira kenan wannan hayewa kenan wa qala bi yadihi hakaza Hassan al-Basri kuma yayi haka da hannunsa ka annahu yarfa'u shay'an min al-ard kaman yana dago wani abu daga ƙasa ma'ana addu'ar da iyaye za su yi wa ɗansu ta albarka ta ainihin fatan alheri ɗaukaka ce tsira ne haka ya dinga ɗaga hannunsa shi Hassan basari kamar yana ɗauko wani abu daga ƙasa yana yin sama da shi ma'ana addu'a da iyaye suke wa ‘ya'yansu wannan addu'a akwai sinadarin ɗaukaka akwai sinadarin albarka a cikinta da haka ya kamata ko ya wajaba ‘ya'ya su dukufa wajen neman irin wannan addu'o'i na albarka da san barka daga bakunan iyayensu ƙal mai tambaya ya kuma cewa fama du'a'uhu alai to ina kuma hukuncin addu'a wadda take muguwa muguwar addu'a ko baki da uba zai yi alaihi akan ɗansa qal nan ma hasanul basari rahimahullah ce isti'salun wannan kana neman wargazau kenan wargajewa kenan wato kawarwa kenan wato tumbukewa kenan shine istisal wato wannan kamar mutum ne ya kafu a zo a jijjiga a girgije shi a wargaza al'amuransa ko a tumbuke shi shi ake kira da istisal in dai uba ya yi wa ɗansa muguwar addu'a ko uwa ce wa ɗanta muguwa ko ‘yarta ko ‘ya'yanta muguwar addu'a to wannan addu'a tumbukau kenan wa ƙala biyade Hassanul Basri kuma yayi haka da hannunsa ka annahu yakhfidu shay'an kaman yana dankwafe wani abu yana yin ƙasa da shi ma'ana kaskanci kenan wulakanta kenan shiga ni yasu da tasku kenan a rayuwa ya zama bakin mahaifinka a kanka ba mai kyau bane ya zama bakin da mahaifiyarka take yi a kanka ba mai daɗi bane wannan in kana neman shiga matsala shiga damuwa shiga musiba da wulakanta da kaskanta a cikin rayuwa wannan shine kayi kuskure kayi gangancin da iyayenka za su yi maka muguwar addu'a Allah kiyashe mu wannan ka koma cikin littafin albirru wasila na malam Hussein ibn Harb shafi na 28 ka kuma duba aljami' na ibn Wahab shafi na 195 wa sahab mujahid wannan magana da za mu karanta yanzu ta inganta daga malam mujahid ibn jabar qala yace da'watul walidi addu'ar uba fala tuhjabu anillah ba a yi mata shamaki daga Allah addu'ar uba ga da ba ta da shamaki tsakaninta da Allah wa da'watul mazlum addu'ar wanda aka zalinta la tuhujabu dunallah ba ta da shamaki da zai hana ta zuwa ga Allah hatta tantahiya ilaihi har sai addu'an nan ta tike zuwa ga Allah fa ya qadiya fiha ma sha'a Allah ya hukunta abin da ya ga dama a cikin wannan addu'ar da uba yayi wa ɗansa wannan kaga shi ma duk ana nuna mana cewa lallai bakin iyaye yana da kaifi wajen in addu'ar alkhairi suka yi wa ‘ya'ya, haka idan kishiyar wannan suka yi wa ‘ya'ya. Wannan magana ka koma cikin az-zuhud na Malam Hannad ibn Sari, mujalladi na biyu shafi na 479. Faminal khada'i a ƙarƙashin haka kuskure ne, allazi ya ka'u wanda ke faruwa fihi kathiru min al-aba, wallazi ya ka'u fihi kathiru min al-aba, wanda da yawa wato wannan wani kuskure ne yana daga cikin kuskuren da da yawa daga cikin iyaye maza wal ummahat da iyaye mata ke fadawa cikinsa annahum iyaye yad'una ala auladihim suna yin bakar addu'a ko muguwar addu'a ko baki akan ƴaƴansu idza hasala minhum ma yughdibuhum idan ƴaƴan suka yi musu abin da ya bata musu rai sai ka ji Allah ya tsine Allah ya wadare insha Allah ba za ka gama lafiya ba za ka dinga jin irin wannan addu'o'i waɗanda suke miyagu ne ko da wani mutum ne gama gari akan hanya ya maka irin wannan addu'ar ai ka san addu'a cewa da take ta kai matuƙa wajen muni ya maka addu'ar lalacewa da balbalcewa da tsinuwa a wannan ko da gama garin mutum ya maka ballantana iyaye to lalle wannan yana daga cikin kuskuren da iyaye suke yi saurin tsinuwa saurin la'anta saurin baki da suke wa ƴaƴansu idan ransu ya ɓaci wallazi yanbaghi wanda abin da ya kamaci iyaye huwa du'a lahum bil hidaya shine yi wa ƴaƴa addu'a shiriya wa an yuslihahumullah da addu'ar Allah madaukakin sarki ya gyara su wa yulhihima wa yulhimahum rushdahum da yin addu'ar Allah ya kimsa musu shiriya wannan shine abin da ake bukata ko da rai ya ɓaci ko da ɗa ya jawo magana ko da ɗa ya yi wani abu da ba a ji daɗi ba to a madadin tsinuwa da la'anta da baki a yi masa addu'ar shiriya a yi masa addu'ar gyara a yi masa addu'ar Allah ya kimsa masa natsuwa da shiriya a cikin zuciyarsa wa min rahmatillahi ta'ala yana daga rahamar Allah ta'ala annahu la yastajibu du'a alwalidain kaji shi kuma Allah rahim sabida rahamar Allah maɗaukakin sarki Allah ya san da yawa wasu iyaye cikin ɓacin rai suke wa ‘ya'yansu muguwar addu'a shi sa Allah maɗaukakin sarki bai amsa addu'ar alwalidain iyaye ala auladihima akan ‘ya'yansu idza kana fi waqatil ghadabi in ya zamanto sun yi wannan bakin ko addu'ar a lokacin fushi wa dajari da gajan haƙuri ƙarancin haƙuri shine ad-dajar wa zalika liqaulihi ta'ala wannan ko saboda fadin Allah ta'ala walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khair laqudiya ilayhim ajaluhum fanadharu alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun suratu yunus aya ta 11 Allah ta'ala ce walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra da a ce Allah yana gaggauta wa mutane addu'o'insu na sharri isti'jalahum bil khairi irin yanda yake gaggawar amsa musu addu'a ta alkhairi laqudiya ilaihim ajaluhum da ƙarshen rayuwarsu ya zo ashe Allah madaukakin sarki in addu'a ta alkhairi ce yana gaggawar amsa ta in ko ba ta ba ta alkhairi bace to Allah madaukakin sarki bai saurin gaggawar amsa addu'ar da ta zama ba ta alkhairi ba shi yasa Allah ta'ala ce da a ce yanda Allah ke gaggawar amsa addu'a ta alkhairi haka yake gaggawar amsa addu'a ta sharri to da rayuwar mutane ta zo ƙarshe Allah ta'ala ya ce fa nadharu alladhina la yarjuna liqa'ana fanadharu muna kyale muna barin alladhina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba sa tsammanin haɗuwa da mu fi tughyanihim a cikin ƙetare iyakarsu ya amahuna suna fagamniya a cikin shishigin su suna fagamniya suratu yunus aya ta 11 to kaga ashe da yawa bakin da iyaye ke yi wa ƴaƴa da yawa musamman a ce ƴaƴan babu hakkinsu a cikin wannan muguwar addu'ar Allah baya gaggawar amsa wannan addu'ar. Qala ibn Kathir rahimahullah malam ibnu kathir Allah ya ji kansa da rahama yace yukhbiru Allah ta'ala Allah ta'ala a waccan aya cikin suratu Yunus yana bada labari an hilmihi game da haƙurinsa wa lutfihi bi ibadihi da tausayinsa ga bayinsa wa annahu kuma yanda al'amarin yake la yastajibu lahum Allah bai amsa wa bayinsa addu'a idza da'au ala anfusihim idan suka yi wa kansu muguwar addu'a kamar mutum ya ce in ba kaza ba Allah ya tsine masa albarka zaka ga wannan kaga shi da kansa ya tsine wa kansa to da Allah yana gaggawar amsa irin wannan da mutane da yawa sun lalace dan tsinannu za su yi ta yawo a cikin ban a ban kasa an fahimta ko an san kawai wani lokaci ko over confidence ne ko bacin rai ne ko kaza suke sa mutane suna yin wannan shi yasa addu'o'i da yawa da mutane suke wa kansu mugayen addu'o'i au amwadihim ko akan dukiyoyinsu au auladihim ko ƴaƴansu Allah baya amsawa fi hali dajrihim wa ghadabihim in dai sun yi wannan addu'ar a lokacin da rai ya ɓaci cikin fushi da kuma lokacin ƙosawa da gajan haƙurinsu wa annahu ya'lamu minhum adam al-qasdi ila iradati zalika saboda Allah ya san manufarsu ba haka suke nufi ba ba so suke wani mugun abu ya same su ba manufarsu ba so suke wani mugun abu ya sami 'ya'yansu ba amma rai ya ɓaci ba control idan rai ya ɓaci to bakin shi sa aka ce falyaqul man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut domin in dan ya lalace kuma shi yafi kowa shiga cikin musiba shi yafi kowa shiga cikin damuwa ita tafi kowa kasa yin bacci cikin dare ita tafi neman mutane a taya ta da addu'a ita ce kullun cikin da Allah ku taya mu da addu'a wani dai ana nan dai har yanzu kaza kaza kuma kila ita ta mai wannan muguwar addu'ar to Allah ta'ala ya fahimci ko ya gane cewa ko ya san cewa ba da manufar alalace mutum yake wa kansa addu'a ba ko yake wa ƴaƴansa ko yake wa dukiyarsa falihaza dan haka ne la yastajibu lahum cikin rahamar Allah da tausayinsa gaba sai yake amsa musu su suka yi wa kansu addu'a amma sai yake amsa musu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da ya gabata wanda muka karanta yace ku daina yawan yin haka dan kar a yi daidai da lokacin amsa addu'a akwai wasu lokuta na musamman da duk abin da ka roƙa amma bala'i ka roƙa wa kanka sai Allah ya baka to kar a kar yawaita irin waɗannan addu'o'in ko a kanka ko dukiyarka ko ƴaƴanka a yi dace ya wannan addu'a ta faɗa daidai lokacin da duk abin da mutum ya roƙa Allah zai amsa masa kuma mutum a amsa masa ya zo ya shiga cikin damuwa wal halatu hadhihi a lokacin da hali ya zama irin wannan halin fushi halin rashin hakuri lutufan Allah ta'ala yana mu'amalantar bayansa ne saboda tausayinsa da irin wannan wa rahmatan da kuma jin kai kama yastajibu lahum kamar yanda yake amsa musu kuma idza da auli anfusihim in suka yi wa kansu addu'a ta alkhairi auli amwalihim ko suka yi wa dukiyoyinsu addu'a ta alkhairi aw wa auladihim ko kuma suka yi wa ƴaƴansu addu'a a bil khair ta addu'a ta alkhairi wal barakati da albarka wan nama'i da habaka duk sanda mutum ya irin wannan addu'ar yana Allah ya haɓaka shi, Allah ya sa albarka, Allah ya sa masa alkhairi ko a dukiyarsa ko a ‘ya'yansa ko a kansa, to wannan Allah yana gaggawar amsa ta. Amma waccan ɗin da mutum zai wa kansa muguwa ko ‘ya'yansa ko dukiya, Allah ta'ala bai cika amsa ta ba. Ka koma cikin tafsirin Ibn Kathir mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya. Wa ƙala Ibn Baz rahimahullah. Bin Baz rahimahullahu ta'ala yace al-mashru'u lil walidaini addu'a lil auladi dhukurihim wa inathihim bil hidayati was salah abinda shari'a ta shar'anta wa iyaye shine su zama masu yin addu'a ga ƴaƴayensu mazansu da matansu addu'a shiriya da gyaruwa abinda aka shar'anta wa iyaye su kenan Allah ya shirya Allah ya gyara Allah ta'ala ya yi kaza addu'o'i irin waɗannan wala siyama fi auqatil ijaba musamman ma a lokutan amsa addu'a ko ranka ya baci kai kokari ka danne wannan bacin ran kai addu'ar Allah ya shirye shi in ya shirye kana da riba mecece riba a cikin lalacewarsa in yarka ta watse mai wace riba ka samu to da haka kai addu'a ta shiryu kaman yafi fa'ida gare ka yafi fa'ida ga shi yaron kuma yafi fa'ida ga al'umma domin in aka amsa addu'o'i irin wannan ya gallabe ka ya gallaba al'umma ya dame ka ya damu al'umma shi ne matsalar tsinuwa da la'anta da mutane wato nesanta mutum da raba shi da rahamar Allah shi ne tsinuwa ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam wata tafiya wani ya tsine wa abin hawansa kuma ya kama shi zai ce wallahi ba wannan dabbar da ka tsine mata ba ta bi mu ba kaga mu tsine mata albaka kuma ta bi mu to kaga ashe wasu ƴaƴan duk da kake ganin su fitini kowa a cikin al'umma yawanci kila har da bakunan iyayensu kaga ba su taimaki kansu ba ba su taimaki yaran ba sannan ba su taimaki al'umma ba domin gudunmawar da ya kamata a ce sun ba al'umma ta amfanarwa ba ita suka bayar ba gudunmawa ta cutar da al'umma mutane yara su addabu mutane a cikin gari su addabu mutane a cikin gidaje su addabu mutane a cikin unguwanni kuma kila kaga consequence din ba kanka kaɗai ba har da al'umma su ma duk ka jefa su cikin damuwa da aka iyaye ana shar'anta musu su zama masu yin addu'a ko da ɗan ya zama mai rashin ji sosai addu'o'inki addu'o'inka suna da matukar tasiri a tashi cikin lokutan da ake amsa addu'a ai addu'a muqallibal qulubi yana ji yanzu nan in ya juya sai ga ɗanka ya koma sahun gaba ya zama ladan a masallaci da in ka je can shine uban daba a unguwarsu shine yake yake duk kayan kwaya da kayan maye da kayan tambele duk gaba ɗaya za ga shi yake safarar su ko shi yake rarrabawa yara suna zuwa suna yi amma addu'ar da kake yi uwarsa tana yi cikin dare in aka yi muwafaka da lokacin ijaba sai ga yaro kamar ba shi ba kamar canza shi aka yi gaba ɗaya Allah ta'ala ya dawo da shi yana sahun gaba a masallaci kullun da tagiya ya aske wannan wannan balatoli yake ko wane ne na kansa duk ya cire shi an gane ko duk sai ga ya zama mutum sosai ya dawo malam ya rike Allah malam ya rike addini sosai ya kama sana'a mai kyau ya zama mai jin kai gare ka kai da ka haife shi wal hadara min ad-du'a'i alaihim sannan da tsawatarwa game da yin bakar addu'a ko muguwar addu'a akan yaya li'anna du'a alwalidain saboda addu'ar iyaye ala auladihima akan yayansu ta, ta sharri fihi khatarun azimun akwai hadari mai girma a cikin wannan addu'ar wa qad yusadifu sa'ata ijabatin za a iya dacewa muguwar addu'ar ta dace da lokacin da Allah ke amsa addu'a fa yustajabu a amsa wa mutum kuma kaga shikenan kaga da maimakon ya kama hanya ko maimakon ya gane yana bata wa iyayensa maimakon ya shiru sai ga ya ƙara nausawa cikin har laifuffukan da baya yi yanzu kuma ya samu promotion ma shi dan yayi promoting ɗinsa ya koya masa wasu abubuwan da kila can yake zuwa ya abubuwan sa baya ja ma magana yanzu tsinuwarka da bakinki da kika yi masa kuma ya jawo yanzu ka kwana a sel baka san sau nawa kwana a sel ba kuma ɗanka ne in aka zo ba gan shi ba sai a danke ka wanda da da a cikin laifukan baya wannan can zai je a yi masa duka a yi masa rauni ya yi jinya ya warke shi kenan to yanzu kana masa muguwar addu'a babban bala'in shine ba zai tsaya ba kuma daga nan dorawa zai yi gaba laifukan da ba a ma san shi yana yi ba zai sake zama turu ya ci gaba da yi to kaga duk irin irin waɗannan shi ake nusar da iyaye dan su zamto suna kame bakunan su suna yi wa bakin su linzami ga abin ga abin da ya shafi 'ya'yansu. ka koma cikin fatawa islamiyya ta hudu shafi na 214 wa qala ibn uthaymin rahimahullah shaykh uthaymin rahimahullahu ta'ala yace da'watul walidi liwaladihi aw alayhi mustajabatun kyakkyawar addu'ar uba akan ɗansa ko muguwar addu'a akan ɗansa a bar amsawa ce da aka in kyakkyawa to in ban da batan basira kai mai kyakkyawa ya shiri mana ko da ya lalace din kai mai kyakkyawa tunda duk kowace ana karba in kai muguwar a karba in kai mai kyan a karba to kai kyakkyawan mana ya shiru an gane ko mustajaba sawa'un al-um aw al-ab sawa'un uwa ce ko uba amma da'awatuhu li waladi amma addu'ar da iyaye ko uba ko uwa ke yi wa ɗansa ta alheri fali annahu yad'u li waladihi an fahimci uba ko uwa tana wa ɗanta wannan addu'ar ta Allah shi masa albarka Allah ya sa alkhairi a cikin rayuwarsa shafaqatan saboda tausayin da iyaye ke yi wa ‘ya'yansu wa rahmatan saboda jin kan da ke tsakanin iyaye da ‘ya'yansu warrahimuna su ko masu jin kai yarhamuhumullahu azza wajal Allah mai girma da ɗaukaka yana yi musu rahama yana jin kansu da haka an fahimci akwai wata alaƙa ta shafaka da rahama tsakanin uba da ‘ya'ya, tsakanin uwa da ‘ya'yanta. To, da haka duk sanda uba yake wa ɗansa addu'a ta gari, uwa take wa ‘ya'yanta addu'a da fatan alkhairi, an fahimci tana yi wa ‘ya'yanta, yana yi wa ‘ya'yansa wannan ne shafaka, sabida tausayi, wa rahama, sabida jin kai. To, kaga ya shiga cikin arrahimu na yarhamuhumullah. domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin cewa Allah yana jin kan masu jin kai cikin bayansa wa amma alai amma muguwar addu'a akan ɗanka ko akan ɗanki ko ‘yarki fa innahu la yumkinu an yad'uwa kai a yanda aka san iyaye da ‘ya'ya a yanda aka san iyaye ke ƙaunar ‘ya'yansu ke san ci gaban ‘ya'yansu ke san ‘ya'yansu su zama musu sanyin idanu su ga ‘ya'yansu sun yi fice a wurare na ƙwarai sun yi fice a ayyukan alkhairi kai duk sanda kaga uba ya buɗe baki yayi muguwar addu'a ko uwa ta buɗe baki ta yi muguwar addu'a kan ‘ya'yanta duk da irin waccan ƙauna da tausayi da rahama da ke tsakaninsu yumkinu zai iya yiwa an yad'uwa ala waladihi ba zai iya yiwa ba kai la yumkinu an yad'uwa ala waladihi ba zai iya yiwa ba uba ya iya buɗe baki ya la'anci ɗansa uwa ta tsine wa ‘yarta illa bistihqaqin sai dai in abin da ya cancanta ne ma'ana in ka ji abin da ɗaya ko abin da uwa ta yi to abin da ɗa ya yi ko abin da wato ɗan ya yi wa mahaifinsa ko ya yi wa mahaifiyarsa ka san ya cancanci wannan addu'ar da uban ko uwar ta yi masa an fahimta ko fa'iza da a alai da haka in kaga uba ya yi wa ɗansa muguwar addu'a duk da ya fi kowa son sa banda ubangijin da ya halice shi iyaye su ma su suka fi kowa son ƴaƴansu amma tun da kaji ya buɗe baki yayi muguwar addu'a a kansa wa huwa mustahiqqun laha dan nan ya cancanci wannan addu'ar a iyaye masu sanin ya kamata iyaye masu hankali masu iya controlling din fushin su amma duk da haka da kuma kauna da tausayi da ke tsakaninsu da dan amma har ya buɗe baki ya ce tir har ta buɗe baki ta ce Allah wadai to lalle in ka ji abin da ɗan nan ya yi ko yake yi musu ya cancanci wannan addu'ar da aka istajaba Allahu da'awatahu a irin wannan yanayin Allah yana karɓar addu'ar iyaye an gane ko ai mun karanta wani wanda shi ma yake dukan babansa a can yaje har ɗakin Ka'aba ya kai shi ƙara ko ai kaga me ya faru ba shanyewa jikinsa ya ba kaga a ce mutum ya daki babansa ko mutum ya taki babarsa ko mutum ya zage su ba wai wai irin zagin da aka annabi ya faɗa ba ka zagi iyayen wani su ma su zagi iyayenka duk kun zagi iyayenku a'a suna kallon mutum yana kallon sa idan su a cikin idan sa ma ya zage su uwar ta yi kuka ta yi kuka wane ne ya ce eh din to kaga wannan kaga lalle in irin wannan iyayen suka koka wa Allah halin mu'amalar da ɗansu yake musu Allah zai karba shi kuma wannan ɗan zai ga ta kansa kuma ya cancanci wannan addu'ar bisa cancantar ma yasa Allah ya amsa ka duba sharhu riyadu salihin na'am to wannan ba za a hana addu'a ta shafe shi ba duk da cewa wai yana cewa ya sha kwaya wai sai ya sha kwaya a ya san ya sha kwaya zai abun nan ko yawwa kuma da ya sha kwaya irin wannan hajjara ba za a yi musu baka san ka zage ta waye a daidai lokacin in ya sha sai a ce shiga wuta ya ce a wannan wuta ce a ce okay ka san wannan wuta ce amma baka san wannan baba ka bace ai akwai abun da a cikin wannan yanayin zaka ji ya ce shi ma hukaci ne zaka ce kaza ashe abun hadda shigantaka a ciki ko kun lura da irin wannan yawa ko ya ga dab ko ya ga dab a bakin dab ta danno ya je ya shiga gabanta an gane amma kila a kuta zai ce wannan direban ba shi da hankali okay duk ya san wannan kwakwalwarsa duk ta ba shi wannan sakon amma bai san wannan babansa bane ko babansa an gane ko eh na'am a wannan mahaukaci ai rufi a alhul kalam a wanda ya zama to mahaukaci ne ya kaga shi wannan ai ba ta kalifanci a kansa an gane ko amma ko mahaukaci za ga daga cikin waɗanda suke min magana ya ji ya fi tausaya musu in dai ba ya kai turu ba har da iyayensa a ciki duk yanda yake hauka in baba ta leko ta ce wane sai ga ya nutsu to in ku haukan ya kasa mayyaze masa wannan babansa ce wannan babansa ya kamata a kai shi da wani a adana shi wannan ya zama zai zama fitina a ciki zai zama bala'i a cikin mutane an gane ko har ya zama ba mai iya tsawata ma babansa ce wani dakata bari ba na abin za a gan iyayensa ne suna iya karba ko wani madoki ya dauka za su iya karba saboda ai wannan hanana din tana nan amma in har haukan ya kai ba ma ya gane su zai daki babansa ko a ce ya farma babansa zai kashe shi sai da aka kwaci baban a to wannan kaga ya kamata a samu gurin a sa shi a turu ya kamata a sashi a turu ko ka duba sharhu riyadus salihin mujalladi na hudu shafi na 617 wa da'watul walid ala waladihi mustahaqqatun da haka muguwar addu'ar uba akan ɗansa ga iyaye waɗanda suka amsa sunan iyaye har ka ga yayi wa ɗansa mugu ka san akwai iyayen da by accident suka zama iyaye ba da su ake magana ba an gane ko irin wayannan za ga kawai da mutum ya fusata sai ka ji yana tafzaro zance malam yayi ta maganganu malam ka rasa in ka ji abin da dan yayi masa sai ga saboda wannan yake ta surfa wannan bala'in yake ta zagi yake ta wannan jawo bala'in kawai bala'a'i ne haka shi ma kawai yake ba tarbiya ta addini ba wayewa ta zamani ba kaza kawai don haka ƴaƴan ya wannan ci shege ne ce wannan dan iska ne ce in Allah ya da wannan eh tab irin waɗannan to kaga wannan ba da su ake magana ba iyaye reasonable iyaye waɗanda suka amsa sunan iyaye to suna kafa kafa da irin wannan in ku kaga har an kure su sun yi to abin nan yayi muni an gane ko to a irin wannan in suka bude baki suka yi wa ɗansu addu'a marar kyau mustahaqqatun ta cancanta idza kana alwaladu zaliman aqan in dan ya zama azzalimi yana zaluntar iyayen aqan kuma mai sabawa iyaye ne qala ibn allan rahimahullah ibn allan rahimahullah yake cewa da'watul walidi ala waladi addu'ar uba akan da ɗansa ai idza kana alwaladu zaliman li abi idan dan ya kasance mai zaluntar mahaifinsa ko duka ko satar sata yake mar ko rashin kunya yake wa uban bi an fa'ala ma'ahu ma ya ta'azza minhu ta yanda dan yake yi wa uban abin da yake cutar da uban da shi ta'azziyan laysa bil hayyin kuma cutar wadda ba mai sauki ba fa huwa dakhilun fil mazlum to anan dan ya shiga cikin shi uban ya shiga cikin al mazlum wanda aka zalunta shi ko addu'ar wanda aka zalunta karbabbiya ce wa ufurida kuma aka kadaita shi shine ufurida aka kadaita shi da ambato ihtimaman bihi saboda mahimmantar da kuma bada kulawa game da shi wa atina'an bi sha'anihi da kuma la'akari da kulawa da sha'aninsa ka duba al-futuhatir rabbaniya mujalladi na biyar shafi na 137 wa qala al-muzhir wato wa qala al-muzhiri rahimahullah al-muzhiri rahimahullah yake cewa qabulu da'awatil walid wal musafir karbuwar addu'ar uba da matafiyi li'anna du'a ya kharuju an tadarru' domin addu'ar uba akan ɗa da addu'ar matafiyi a halin tafiya addu'a ce da take fita daga bakin wanda yake at-tadarru' yake kankantar da kai da kwantar da kai ga Allah ya kharuju an tadarru tana fitowa ne da tawadu'anci tana fitowa ne daga bakin wanda yake wannan addu'ar shi matafi ga halin da yake ciki ga hanya ba kyau da haka da tawadu da addu'ar tana fita ne daga daga tadarru haka shi ma uba duk da tausayi duk da rahama duk da kaunar da ke tsakaninsa da ɗansa amma ɗan nan ya kuntata ya ɓata ya muzanta ya fusata har ya kai shi ya mai muguwar addu'a to za ga addu'a ce da take fitowa an tadarru da kankantar da kai ga Allah wa inna ma yakunu qabulu du'a'il walid ala walade idza sadara an anil waladi uququn inda addu'ar uba take zama karbabbiya akan ɗa idan ta gangaro daga ɗa ko idza sadara idan ta faru ita wannan addu'ar anil walade uququn aka samu sabawa ga iyaye daga wannan ɗan in aka samu sabawa iyaye to wannan addu'ar da iyaye za su yi wa ɗan da ya saba musu karɓaɓɓiya ce ai mukhalafatu amril walidi fi ma yajibu alil waladi da'atu misali ya zamanto sabawa umarnin uba cikin abin da ya wajaba ɗaye wa mahaifinsa biyayya. Fa idza khalafahu alwaladu idan ɗa ya saba wa mahaifi ya kunu alwalidu mazluman to uban ya zama abin zalunta an zalunce shi domin bai dace ba ko alama ɗa ya saba wa mahaifinsa bai dace ba da aka duk sanda ɗa ya saba wa mahaifinsa to yanzu shi ɗan azzalimi ne uban kuma wanda aka zalunta domin yana da haƙƙin da bai dace ya ce a yi aƙi ba ya ce a bari aƙi bari yana da haƙƙin da bai kamata a saba masa ba da haka da zarar ɗa ya saba wa uba to shi dan ya zama zalim shi kuma uban ya zama mazlum shi dan ya zama azzalimi shi kuma uban ya zama wanda aka zalunta da haka a karkashin wannan ka'idar fa yustajabu du'a'uhu sai ga Allah ya amsa addu'ar uban akan dan ka duba al-mafatih fi sharh al-masabih mujalladi na uku shafi na 132 wa qala al-munawi rahimahullah al-imam al-munawi rahimahullah yana cewa az-zahiru anna ma dhukira fil waladi مخصوص بما إذا كان الولد كافرا أو عاقا غاليا في العقوق لا يرجى بره إمام المناوي يتشي وانا مغنغنين ضد أكي تتوناوا الظاهر ظاهر مغنى أبين دي بيانا أتشكين وانا تتوناوا أن ما ذكر أبين دي دكتي أن أنبتا في الولد غمد لا مخصوص كيبانتاتشير مسألة keɓantaccen hukunci ne bima idza kana waladu da abin da ya zama idan ɗan ya kasance kafiran kafiri ne au aqan ko mai saba wa iyaye ne au ghaliyan fil huquqi ko mai ƙetare iyaka ne a wajen saba wa iyayen la yurja birruhu kuma ba a sa ran zai dawo wa iyayensa biyayya to wancan hukuncin ne ya musu addu'a wadda take marar kyau to ana magana ne akan dan da ya zama ya kafirce dan da ya zama yana saba wa iyayensa yana ketare iyaka wajen sabawar hamma ana yanke kauna da cire ran cewa zai dawo ya zama nagartacce har yau iyayensa biyayya Imam al-Munawi yace to irin wayannan iyayen da uba uba ya riga ya yanke kaunar cewa wannan dan zai zama mutumin kirki ya saba ya bata masa ya kafurce ya yi abin da ya keta dokokin shari'ar musulunci akan uban uban ya yanke kaunar cewa wannan dan zai zama shiryayye sai to anan ne imamul manawi ya ce uba zai daga baki ko zai bude baki wa ɗansa muguwar addu'a ko kuma uwa ka duba faidul qadir mujalladi na uku shafi na 301 du'aul walid ala waladihi bighairi haqqin la yajuzu muguwar addu'ar uba akan da ba tare da haƙƙi ba wannan bai halatta bai halatta uwa ko uba su buɗe baki su wa ‘ya'yansu muguwar addu'a ba tare da sun ‘ya'yan sun yi musu wani laifi ko sun tauye musu wani haƙƙi ba. Du'a'ul walidai ne, zulman alal waladi haramun, addu'ar iyaye ta zalunci akan ɗa haramun ce. kawai saboda kana takamar an ce bakinka yana da kaifi ba addu'arka tana zama karɓaɓɓiya shi yasa kaga suna hattara kaga suna yi biyayya suna taka tsantsan saboda ba sa son wata magana ta fito daga bakinka kai kuma sai kake musu barazana nan da nan sai ka bude baki ka ce zaka yi musu muguwar addu'a to yin muguwar addu'a bisa zalunci duba da uba yana da wata dama da wata alfarma ta ana amsar addu'arsa ko kuma uwa to yin hakan akan ƴaƴan da basu ji ba basu gani ba wannan zalunci ne kuma bai halatta li'annahu zulmun domin muguwar addu'a akan ƴaƴa ba gaira ba sabab zalunci ne wa udwanun da kuma ketare iyaka wallahu la yuhibbu zalimin Allah ko baya son azzalimai wa la yuhibbu mu'tadin Allah baya son ƴan ta'adda masu ketare iyaka daka iyayen da suke yi wa ƴaƴansu muguwar addu'a ba bisa haƙi ba ƴan ta'adda ne Allah ko baya son ƴan ta'adda shi ko addu'a ƴan dan ta'adda Allah zai karbe ta Allah baya karba addu'ar ‘yan ta'adda, Allah baya karba addu'a azzalimai ko, an abi Huraira ta radiyallahu an, an karbo daga abi Huraira Allah ya ƙara masa yadda, anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, la ya zalu yustajabu lil abdi ba zai gushe ba ana amsa wa bawa addu'a. Malam ya du'u bi ithmin matuƙar bai addu'ar saɓan Allah ba. Ya ce, Allah ka tsiyatawa ne, haka kawai nema wace fa'ida za ka samu a cikin tsiyacewarsa yanzu arzikin da Allah ya masa mai tare maka a madadin haka koma wajen wanda ya bashi kai maka roƙi ya baka mana so irin wannan addu'ar ba za ka ce wani ba na son ganin ka Allah ba na son ganin wani Allah ka kashe shi Allah ya sa wani kaza irin wannan addu'ar wadda ta zamanto ta sabo Allah baya karbata au qadi'ati rahimin ko addu'ar yanke zumunci malam ya sta'ajil matukar mai addu'a bai gaggawa ba in dai mai addu'a bai yi garaje ba to Allah zai amsa a masa addu'a amma da sharadi matukar addu'ar ba sabo ya roka ba matukar addu'ar ba ta yanke zumunci ba ce to to Allah ta'ala zai karba addu'arsa kawai abinda Allah yake bukata daga gare ka hakuri baya son garaje dan abinda ka roka ba ajiya ka bashi ba na'am addu'ar da ya kamata ta shirya za a yi masa yawa sai kuma a iya sa sharadi ko kuma a ce in kuma ba mai shiryuwa bane yawa kaga an danyo wani istisna'i kenan yawa in ba mai shiryuwa bane Allah ya kawar da shi ya kawo wanda yake zai yi abin da ake da bukata wanda ya zama nagartacce yawa domin muqallibal qulub din shi wannan din aka yi addu'a in mai shiryayye in Allah ya ga dama sai ya shirya shi dama kuma matsala ya ba daga shi bane shirya hanyar da ya kama ce da hakan ya dawo kan hanya ya zama mutumin kirki shikenan ai mm wani hadithi imam muslim ya ruwace shi hadithi na 2735 wa qala ibn uthaymin rahimahullah ash-shaykh uthaymin rahmatullahi alayhi yake cewa mahama da al-insanu bi ghairi haqqin duk sanda mutun yayi addu'a ba bisa haƙi ba ba bisa cancanta ba fa inna allaha lan yaqbala minhu Allah ba zai karba ba an gane ko yawa Allah madaukakin sarki wa aka ce ya Allah madaukakin sarki Allah ka takurawa na kowa na kaza kaza Allah kuma dan aikin ka ne ina fata an gane da zaka dinga cewa Allah ya abinda bai dace ba da haka in kai addu'ar abinda bai dace ba Allah ba zai karba ba Allah ba zai saurare ka ba لأن الله قال في القرآن سبيد الله أتكلم القرآن الكريم من جرما يتي أدعوا ربكم ku kira ubangijinku ku roƙe shi tadarru'an kuna masu kaskantar da kai wa khufiyatan kuna kuma masu boyewa innahu yanda al'amarin yake la yuhibbul mu'tadin Allah baya son yan ta'adda addu'a Allah baya son masu ketare iyaka addu'a ketare iyaka addu'a shine kai wa ƴaƴanka muguwar addu'a ba gaira ba dalili ina fata an gane yawa ka dinga yi wa ‘ya'yanka baki ka dinga yi wa haka kawai ki dinga gaya wa ‘ya'yanki ki dinga tsine musu kina la'anta su ba bisa haƙƙi ba wannan ta'addanci ne a addu'a Allah kuma baya karɓar addu'ar ‘yan ta'adda suratul arab aya ta 55 wa yaqulu azza wa jal Allah mai girma da hukuka yana cewa innahu la yuflihu adh-dhalimun yanda sha'anin yake da al'amarin la yuflihu adh-dhalimun azzalimai ba sa cin nasara Allah baya rabautar da mutanen da suke azzalimai da haka yin addu'a ba bisa haƙi ba zalunci suratul an'am aya ta 21 fa kullu man da'a da'watan bighairi haqqin da haka iyaye ne ba iyaye bane duk wanda yayi wata addu'a bighairi haqqin ba tare da haƙƙi da cancantar yin wannan addu'ar ba fa inna Allah la yaqbaluha Allah ta'ala ba zai karbe ta ba ka duba liqa'ul bab al-maftuh na 18 shafi na 180 da shafi na 187 a tarqimu shamila وقال أيضا دعوة الوالدين على الولد لا تخلو من أن تكون ظلما أو عدلا دوة الدعاء دا إياه ذاسي وطاه بذات فتدق دين أبو بيوبا إما دي بس ظالنشي كوكما عدلشي imma addu'an nan da iyaye ke yi wa ‘ya'yansu wadda take marar kyau adalcin kenan ko kai ne abin da za ka yi kenan imma kuma wannan addu'ar da iyaye ke yi wa ‘ya'yansu addu'a ce da bata dace bata zalunci baya fita daga ɗayan abu biyu fa in kana da adilan idan addu'a ce ta adalci fa inna du'a alwalidain to addu'ar iyaye alal waladi akan ɗansu hariyun bil ijabati ta dace Allah ya amsa wa in kana zulman in ku addu'a ce ta zalunci mithla ga misali an yansahahuma nasiha yayi wa iyayen uban yana wani abu da bai dace ba sai ya zo ya masa nasiha ya ja hankalin mahaifiyar tana wani kuskure sai ya zo ya ja hankalinta ashe ba su ji daɗi ba ba su ji daɗi ba fa yadu uwani alaihi sai suka yi masa muguwar addu'a Allah ba zai karɓi wannan addu'a ba fa inna Allah la yastajibu zalika Allah ba zai amsa wannan ba li qaulillahi ta'ala innahu la yuflihu adh-dhalimun Allah ba zai rabautar da azzalimai ba da haka wannan addu'a ce ta zalunci an yi musu nasiha an ja hankalinsu amma wannan yasa suka fusata suka yi muguwar addu'a Allah ba zai karbe ta ba suratul an'am aya ta 21 kadhalika launa hayahu anid durusi fil masajid haka da za su ce sun hana shi zuwa sauraron karatuttuka na daras wato karatuttuka a masallaci yaro ne ya taso da san addini da san zuwa majalis na ilimi yau yana gadan kaya gobe yana ainihin tudun yola go jibi yana kaza yana nan yana ta bibiyar inda ake karatuka ana koyar da addini tan tagarya da aka sai kuma iyayen suka ga su ba sa so wannan layin da yake bi ba shi suke so ba da aka suka hana shi halartar darasussukan da ake gabatarwa a masallatai au an suhubatul akhyar ko yana abota da wasu mutanen kirki suka ce ba sa so an gane ko thumma asarra ala duruz shi kuma ya doge akan zuwa darasussukan nan fil majalis a fil masajid a masallatai ya dage ya ci gaba da zuwa wa ala suhbatil akhyar sun jawo hankalinsa sun ce ya daina abota da wani kuma wannan nan ba shi da aibu mutumin kirki ne yana fa'idantuwa da shi yana samun shawarwari yana samun ainin ilimi na addini ko na rayuwa daga gare shi babu wani aibu da zai sa a raba shi da shi kila ko wata tsama ce can tsakaninsu da iyayen wannan yaron amma shi yaro ba shi da wani aibu ko kuma wani dalili cikin dalilan da ba bai dace da ainihin shari'a ba da aka sai dan ya ci gaba da abota da wayannan mutanen kirkin da ake son a raba shi da su fada'awa alai wannan yasa iyayen suka fusata suka yi masa muguwar addu'a fa inna da'awatahuma la tuqbal to su sani ko sun yi addu'ar a banza an gane ko kare ya sha taba fa inna da'awatahuma la tuqbal addu'a su ba za a karba karba biya bace ba za a karba ba li'annahuma zalimani saboda azzalimai ne akan wannan addu'ar da suka yi a duba al-liqa'u shahri na 14 shafi na 58 tarqimu shamila amma ma rawa ma ruwiya an ibn abbas radiyallahu anhuma amma kila wani zai ci karo da hadisin da aka ruwaita daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda inda abdullahi dan abbas ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man asbaha muti'an lillah duk wanda ya waye gari mutum ne mai biyayya ga Allah fi walidaihi game da sha'anin iyayensa yana yi wa Allah da'a wajen biyayya ga iyayensa asbaha lahu babani maftuhani za a wa zai kasance yana da wasu ƙofofi guda biyu buɗaɗɗu min aljannati daga aljanna wa in kana wahidan idan kuma iyayen nasa ɗaya ne ya rage ɗayan ya rasu fa wahidan to har yanzu ƙofar aljanna guda ɗayan tana nan a buɗe wa man amsa asiyan lillahi fi walidai wanda ya kasance yana saba wa Allah wajen saba wa iyayensa asbaha lahu babani maftuhani minan nar zai kasance yana da kofofi guda biyu na wuta wa in kana wahidan in ko ɗaya ya rasu saura ɗaya fa wahidan to kofarsa ta shiga wuta saura guda ɗaya qala rajul sai wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah wa in zalamahu ko da sun zalunce shi wa in zalama qala wa in zalamahu wa in zalamahu wa in zalamahu manzo Allah ce koda su ne ba su da gaskiya koda su ne azzalimai su suka zalunce shi koda sun zalunce shi fa huwa hadithun wahin wannan hadisin rubabbe ne ka koma cikin albayhaqi cikin shu'abil iman mujalladinsa na goma shafi na ɗari uku da bakwai haka Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin silsila da'ifa ta hadithi na dubu shida da ɗari biyu da saba'in da ɗaya ya ce maudu'un wannan hadisin rubabbe ne maudu'i ne hadisin ƙarya ne waja'a an ibn Abbas radiyallahu anhuma mawqufan amma dai wannan hadisin ya zo ta wata hanya mawqufiya zuwa ga Abdullahi dan Abbas ma'ana maganar Abdullahi dan Abbas ce wa lafazuhu ita kuma lafazin wannan shine lafazin wannan ruwaya ma min muslimin babu wani musulmi lahu walidani da yake da iyaye guda biyu muslimani kuma musulmai ne yusbihu ilaihi ma muhtasiban yawa ya kasance yana mai neman lada wajen yi musu biyayya illa fataha lahullahu babaini face Allah zai bude masa kofofi guda biyu ya ani min aljannati ma'ana na kofofin aljanna wa in kana wahidan fa wahidun idan kuma iyayen ɗaya ne kuma yake kyautata musu yana wa Allah biyayya wajen kyautata musu to za a bude masa kofar aljanna guda ɗaya wa in aghdaba ahaduhuma in ko ya fusata ɗaya daga cikin iyayen lam yarda Allahu anhu Allah ba zai taba yadda da shi ba hatta yarda anhu har sai wanda ya bata wa cikin iyayen ya yafe ya yadda da shi qila sai aka tambaye aka tambaye shi a ce aka ce wa in zalamahu koda iyayen sun zalunce shi qala wa in zalamahu yace ko da sun zalunce shi wala yasihu sanaduhu shi ma mawqufin isnadin sa bai inganta ba wancan marfu'in hadisin ƙarya ne shi kuma wannan mawqufin zuwa ga Abdullahi dan Abbas shi ma isnadin sa bai inganta ba ka duba ainihin wato rahul bukhari fil adab al mufrad a hadithi na bakwai wa da'afahu al albani shek nasiruddin al albani ya raunana wannan hadithin sai mu tashi wasu ila sheikh abdullahi bin humaid insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik